أجل صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم بيدي من أتكن قدم مشهد شيخ الأكبر مفجين الدين العربي حاشمي رضي الله عنه وقدس الله سره yake cewa mashhadin da ya yi a ciki annabi Musa alaihi salatu wa salam cikin mashhadin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala lahu ya rasulullah yace masa ya ma'aikin Allah an ta kulu um ulama wa ummati ka anbiya bani Isra- bani isra'ila malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'ila qala na'am annabi yace i haka ne قال من من علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل وهي أتكلم علماء الأمة كأ kamar la- annabawan bani Isra'ila. Da wannan mashhadi abin da ya sa wannan ulama ummati malaman zahiri na rasumi malaman rusumu ake faɗa ma- malaman ilimin zahiri amma malamai rabbaniyai na Allah a rufai wannan ba da su ake ba su su manzo Allah yake cewa ahli tajalli humul ladina yarsuna muqami haka shi Hassan bin yace kuma Allah yana cewa masu ma'abota ta dalli yan ta dalli wa nan su mukami na suke gada su na zo da wani an biya ubani Isra'ila da da anna- ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katimul awliya shi yana kan kadamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ulama ummati ka an ja ibani Isra'ila to idan haka aka dauko ga zali da da da malamai rabbaniya ake yi da wani za a dauko da zali ba hmm? da wani za a ɗauko da ko a ɗauko bi mu bi jini jin na arabi din hatimi din ko kuwa dai ka ji an ɗauko to bare kuma kula fa'u bare kula fa'u sunan ba taɓo su ma ba za a yi nan ba in aka taɓo kula fa'u kuma ai magana babba ce to ma dalla to fa ashara ila al-ghazali sai an dare nuni zuwa ghazali fa qala ta'azzanu li an as'aluhu su'alan sai annabi Musa ce kai min izinin tambaye shi tambaya qala lahu na'am sal amma shi'ita sai yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da annabi Musa tambaye shi duk abin da kake so fa qala Musa lil ghazali sai annabi Musa yace da ghazali as'aluka ina so zan tambaye ka qala sal kike tambayi fas'alahu su'alan wahidan sai tambayi shi tambaya ɗaya a jabar wula ga zabi ashara ta aju ba ce sai ga zali ya amsa mata amsa goma malaman kaza suna cewa kaza mazhaba kaza tana cewa kaza mazhaba kaza tana cewa kaza sai ya za ka amsa goma kala musa sai annan musa ya ce masa haza gairu mutabikin wannan bai dace da tambaya ba yan baki an ya kula jawabin mutabikan ya dace tambaya ta zama ta dace da amsa ta zama ta dace da tambaya duk su'ali wa su'alu wahidin tambayar da nema ɗaya ce tak kyau ka bani amsa ɗaya tak abin da ya dace kenan wa anta ataita bi ijabati sai ka zo da tambayoyin mutu addidatin mashi mai kididduguwa a zagayar muƙabikin wannan bai bai dace ba Allah kul da sali sai da zale ka da cewa anta to kai ma ailan ma qala laka al-haqqu tabaraka wa ta'ala da Allah ya ce ma wa ma fi ka biya minika ya Musa ne a hannunka ne Musa to ai da kyau ka ce sanda ce kawai ka fuskai shiru kulta sai ta ce hiya asaya sanda ta ce kamar Allah bai san sandar ka ba ce aka wakawa alaiha ina dogara da ita wa hushu biha ala ganani ina kaɗo ganye da ita a busa wato dabbobi na waliya fiha ma'aribin ukra ina da wasu buƙatoci ma na daban da ita har ma boye buƙatun take kamar ɗaukan kaya da da- da dogara a tsaye قال موسى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم ظل عيدت يا علماء أمتك عن جاء بني إسرائيل آه، ونتيجة الحكاية واتو أبن دمك يسول أقالي أتكون وانا حكاية دمك أصاوي الشيخ وكوف أمتانو وانا حكاية أن من قربه الحق تبارك وتعالى جوان دا الله يكسن تجد جوان دا يغيا كسن تجد حضران الله حتى وصل إلى بساط القرب هل يحوش انتقى كسن يحوش انتقى معرفة to yi hafizu alal adab ya kiyaye ladabi in ba haka ba a tun kuɗo shi ma mai sauki ne yanzu shi ya fi sauki ma don shi yake kusa da inda hannu zai kai na habara ko to ya kiyaye ladabi ma'ar rasul sallallahu alaihi tare da manzon Allah ya bikin gabin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a ga su ɗan wannan hadara su suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam digdigi shehu yana cewa fa inna rijalallahi danu li da'aki mazajen Allah duk da sun yi kauya suna bina wali bi rasulillahi dirhum mughallazu ni kuma ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riga ce mai kauri bayan da zan yi iya fita daga cikin ina cikin buhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai saƙa mai kauri yanda ba zan yi in fita ba idza sara khairun nas surtu wara'ahu in manzo Allah ya tafi sai in bi bayan sa sallallahu alaihi wasallam kanka ga dan Allah ya sako mutane suna ta binka haya haya haya mutane suna ta binka shikenan sai ta kwana da mutane sai ta tsiyari da su yanda ka ga dama a'a kakai wannan ba su za ka kalla ba yanzu saman ka kai kuma za ka kalla ka gani fa inna rijalallahi danu li da'ati mazajen Allah yau duk da duniya yau ni take to ni kuma wajen libi rasulillah ni kuma manzo Allah nake bi sama nake kallo kaga shau ba wai waɗannan jama'a da take bin sa wannan hayaniya da take bin ba shi yake kallo ba idza tsara khairun nasu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin sirtu wala wannan shau ya daki mutanen magarib mutanen Maroko saboda su sun karɓo mazhaban mata malikiya a hannun Imam Malik radiyallahu ta'ala an to akan zancen su kaban da su su bi sunna manzala yau ya gaya musu haka Hassan Sani Magari sai da ya sai wannan baiti sai da ya ba shau kyautawan miliyan uku akan wannan baiti mu kuma nan Afirka ta yamma baƙaƙen fata mu kuma shi da ke muta a nasba filafin bai na ɗa'a wa gairi iya rabu labibin gaira aini ama'i yanzu a sa saɓani tsakanin manzo Allah da wani a nasbar kilafin yanzu sa saɓani bai na ɗaha tsakanin manzo Allah wa gairihi da wani sa ya rahu labibu mai hankali yana ganin wannan gairu ainihin amma in ba ainihin makanta ba in ce muku ga annabi ya yi kaza in kawo na soci in kawo adu ko kuma ku ce min dan kasu ya yi kaza to wannan malaman Kano Zaria Katsina su ake tattakawa da wannan to dole suka suka bi to haka ake don kaga mutane suna bunka sai kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kai abu amma ba ka kalli hayaniya yau ka shaci wannan haukanka gobe ka ka dinga zuwa da abin da bai dace da karatu ba ma ba ma wai bin manzon Allah ko da a mazhaban ma bai dace da mazhabobi ba ma ba haka ake ba ku kaji wannan dai duk mu dinga jin irin wannan karatu saboda wanda yake faɗa wannan karatu ba na shakkar sa ba ma abubuwa to kuma bayan wannan ba kuma wani waje da za mu shige kuma za mu adal haƙƙi illa sarar sai dai kuma mu barna mu fuskar ran mu kuma hauka ne sai a biye to duk abin da ya halakar da na da kenan idan babba ya fafo wannan a ce ai babban ai shi ya kaza wannan shine taqalidi a ama bi makahon bi shine makahon bi duk da baki yanzu alhamdulillah ga maganar babba shugaban manya nan duk ga ta nan shi muke ji alhamdulillah to mutum ya yi man qarraba wala kudu wanda Allah ya kusantar da shi a tawa sala ila bi sadil qurb ya hau shin kuka kusanci yuhafizu ala al adab ya kiyaye ladabi ma ar rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa ma shari'ati ya kiyaye ladabi tare da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba haka ba fa yumkinu an yudara da sai a kore shi daga hadara ila abadi makan yanzu kuma in ya wado zai wado kuma nesa saboda yanzu an yi sama da shi an yi sama da shi an yi sama da shi ta an tsallake su bishiyoyi su dutsuna suwaye suwaye ya yi sama to yanzu aka sako shi aka gani ai bare yana kan kasa dai a dan ture shi bare yana dan karami dai da an dan bingire shi fatuwa zai ya tashi amma yanzu sai da ya sama ya sama ya sama ya sama wai ita ma duniya ya ka take wai kanta a tsakiyar idan ta a tsakiyar kayi ba a goshe ka balle ka gani to haka za ka dinga ɗauko mutum tana cewa wannan nenawa wannan nenawa wannan nenawa tana ta sama da shi wannan nenawa sai ta kawo shi duniya duk ta gani ita ma ta kan dama kai ne ka da lara fara ita alhamdulillah sai ta dan tsaro ta cillo shi Allah ya kiyaye mu to ya kiyaye ladabi tare da shari'ar manzo Allah da haka ake zargin su ahalullah cewa su yan zahiriya ne masu yan bin hadisi da qur'ani ne kawai wannan waya abin kitabu wannan duk maganganun mu ne aka dau wannan ahalin lahi su ne suke saboda ba abin da yake so sa musu inda suke so su ji daɗi sai sun bi magana Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arifa inda ta zahiri to وإلا فيمكن أن يفرد في أكوروش إلى أبعد المكان أعاذنا الله الله إسلام الله إسياشم من ذلك ذات حق آمين نعوذ بالله من لمن تريد الله من السلب أتوبه مو بعد الإيمان باين دا أنسى من الجيجة إيمان يزوكما أتوبه مو سمنا لمن تريد الله تتوالنامي إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الكواليب إنما السبيل yanzu hanya ta a kama kuma a yi azaba to ta tabbata alal ladina yasta'zinunaka da mutanen nan da suke neman izinin ka fita kalle ku cikin wato su zauna a gida din nan su fita yaki tare da kai ko mu agan ya usu ne mawadata radu sun yadda bi an yakunu su zamanto ma alkawalibi tare da matan gida وطبع الله على قلوبهم fahum la ya'lamu Allah ne ya yanki a bisa zuciyansu Allah ne ya yanki a bisa zuciyansu hum la ya'lamuna amma ba su san haka ba takaddama misluhu irin wannan karatu ya gabata فأتنبون إليكم إذا رجعتم إليهم ya tazuruna suna kafa hangari ilaikum zuwa gare ku bi takalluf cikin zaman nan da suka yi idza raja'tum ilayhi idan suka dawo zuwa gare su min al-gazwi daga yakin قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم gaya musu la ta'tazuru ku kafa hanzari ba ku da wani hanzari da za ku kafa lan nu'mina lakum ba za mu yi imani da ku ba lan nusaddiqa ku ba za mu gaudata ku ba قد نبأنا الله min akzerikum Allah ya ba mu labarin ku akan hanya dama ya ce in mun zo gida za ku zo ku ta kafa hanzari to ban kan mu karba ai ba za mu yarda da wannan kafa hanzari da kuke ba ba gaskiya kuke yi ba a kabara na bi ahwalikum Allah ya ba mu labarin halayenku وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون وسي- و- وسيرى الله عملكم ai Allah zai nuna ayyukanku shi kan Allah dama ai ya sani tabaraka wa ta'ala ga shi kan nabana Allah min akbarikum Allah ne ya gaya mana labarinku to kuma wannan wa sayara Allah amalakum Allah zai nuna mu'minin aikinku wa rasuluhu da ma'aikin Allah ma zai nuna mu'minin aikinku summa turadduna bil ba'ati sannan a maida ku da tashin kyama kuma ila alimul ghaibi zuwa masanin abin da ya fi yawa shahadatu da abin da ya fito sarari shine Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai na biyu kun sai ba ku labari ma kuke ta'amaluna da abin da kuke aikata sai jazi kun sai ya saka muku da shi فيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتوردوا عنهم فأعرضوا عنهم inna umrijin sai halifuna billahi za su zo suna kai muku rantsuwa da Allah da kuma gare ku idan qalamtum idza raja'tum idan kun koma ilaihi zuwa gare su min tabuka daga yakin tabuka annahum ma'zuruna su ababan kafawa hanzari ne ki takallufi wallahi abin da suka zauna suna da hanzari litordu an dan ku kale su ki tarki mu'atabati ta ku zarge su domin ku kyale su kan ku zarge su a cikin wato zaman da suke fa arizu an Allah ya ce ku kauda kai da su ku kyale su innahum rijisun su kazanta ne kawai azurun kazanta ne da kurfi bawadili sani da kazanta badilonin su Allah ya ce a kyale su ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا yattibu makomar su jahannama ce da za a wannan sakamako ne bi ma kanu yasbuna da abin da suke aikatawa suke sururuta halafu billahi sun rantse da Allah lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi da sahabbansa li yuridu an dan annabi da sahabbansa su kauda kai ga barin su safahan dan ai musu rangwame fa amarahum Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya hori annabi da sahabbansa an yi uridu an to su kare su amma ba wai dan rangwame ba mu kata akan tamamin su yanke musu gabaki daya yanke musu gabaki daya wannan shine maganin miki da yanke masa gabaki daya shine kai maganin sa to a yanke musu gabaki daya tamamin shine wato yanzu maganin su يعرفون shine لكم yake wa awai fil jahannam makoman su jahannama ne jaza wannan sakamako ne bima kanu yansubuna abinda suke aikatawa يعرفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين fasikin suna ta faɗa muku rantsuwa suna rantsuwa a gare ku bi tarzo an nan ku yarda da su fa in tarzo an to ko dai kun yarda da su ma fa inna Allah la yarda an al-qawmi fasikin Allah bai yarda da mutane fasikai halafu billahi sun zo sun rantse ga Allah mablubun abin da suke nema an yarda an humul muslimuna yanzu sahabbai da suka komo gida daga yakin tabuka din nan su yarda da su wal muslimuna la yanbaghi an yarda an su ba musulmi bai dace su yarda da su ba tunda sun san Allah da manzo Allah bai yarda da su ba لأنهم إرادوا أن domin musulmi suka yarda da su fa inna Allah la yarda anhu Allah ya ce shi dai bai yarda da su ba kaga musulmi ba ta yarda da abin da Allah bai yarda da shi ba mu la yan bari to ashe su ma bai dace ba an yarda su yadda da abin da Allah bai yarda da shi ba illa amma radiyallahu anhu duk abin da ga musulmi sun yarda da shi suna son sa abin da Allah ya yarda da shi ne dama da an faɗe shi haka sun ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi to duk abin da ga musulmi yana so to in dai musulmi ne to sai abin da Allah ya yarda da shi amma man gaziba Allah alaihi wanda Allah ya fushi a gare shi fala yamlaki bai dace ba an yarda an su yarda da shi aw la yanfa'uhu ko kuwa a jema yanzu rantsuwar da suka yi shi kenan musulmin su yarda da su to kuma Allah bai yarda da su to me ya amfana musu ai bai amfana musu komai ba to kuma a je Allah ya yarda da su ko musulmin ba su yarda da su ba to me ya cuce su ai ba abin da ya cuce su ko ko duk duniya ta yarda da kai idan Allah bai yarda da kai ne zai amfane ka ko duk duniya ta ki ka bace da kai kuma idan Allah ya yarda da kai to me zai cuce ka to yanzu wannan duk zantan banza suke yi ko to ko musulmin nan da ya sun yarda da su in Allah bai yarda da su ba tunda Allah bai yarda da su ba to ai ba zai amfane su da komai ba ai la yanfa'u ba zai amfane su ba rizabu yardan musulmin nan idan lan yarda anhum Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da su ba wa ridallahi yardan Allah tabaraka wa ta'ala masudun an rafashiya ce gaban a kan su la yanfa'u ashe ba zai amfane su ba ridan musulmi ne yardan musulmai wala yanbaghi lil muslimina shi ma su ma musulun da ya kamata gare su ba an yarda an wuce daga su aidan da yana hukun sabon domin su masu kai ne ala bayan al'adilina sharifi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imamu bayan al'adilina dan sayyidi na Hussein yake cewa la tu sahib kan sakan min an-nas kake abota da mutum biyar inji sayyidi na Hussein imamu bayan al'adilina yana da hikimomi da aka tattara su kwarai da gaske bayan an ya dawo gida kuma ya zauna su ya yi ta yin hikimomi da addu'o'i da komai duka suna yana da hikimomi to yake cewa la tu sahir kan fata mina na ta kake abota da mutum biyar mutum biyar kake abota da su to kuma yayin nan mutum biyar yake la tu sahir fasikan kake abota da fasiki in dai ka zan mutum fasiki ne kake abota da shi fa yabi'uka bi luqmatin aw biduna zai iya sayar da kai da lomar tuwo kawai lomar tuwo guda ɗaya zai sayar da kai da ita audu na kai da abin da bai kai loma tuwo ba ma sai sai ka kai qala lahu waladu dan sai yana zaune shi ma malami ne imamul baqil yana zaune sai yace masa wa ma duna luqmat menene abin da bai kai loma tuwo ba imamu ka ce fasiki zai iya sai da mutum da loma tuwo wannan da ya gashi nan sananne ne to me abin da bai kai loma tuwo ba wanda fasiki zai iya siyar da alƙawari in kuna ta kakkaɗawa hankalin ku yana ta kakkaɗawa ba kafiri ne yake yin komai ɗin nan da kuke gani yawa to me bai kai loma tuwo ba kala ya tsima fiha wala ya ji duha yake ai babu amma shi fasikin zai yi kwaɗayin wannan abin kuma babu shi sai sai da kai ma akan gwara ma loma tuwon ga ta an gani amma sai sai da kai abin da ba zai samu ba bai san ma da shi ba amma zai iya zai iya siyar da kai saboda shi bai san abu ba kuma wannan gaskiya ne to to ɗaya kenan kai abota da fasiki sai ya siyar da kai da loma tuwo ko da abin da bai kai wannan ba sannan wala tu sahib bakila kake abota da marowaci kai ya kada aka sai ya yanke ta sai waqatil ladzi anta afqaru ilayhi lokacin da ka hu buƙatar sa sannan ma zai kaurace mata da dauka sai ya yanke ka a wannan lokacin afqaru ma ta tabi ilayhi lokacin da ka hu buƙata zuwa gare shi kake abota da marowaci kuma sai ya sa kuma mutane su ji baka kowa ya ce a to wane wane mutumin alhaji wane shi za ka je ka wahala ka ba shi wani abu kai da Allah wannan alhaji wane yana ba shi kuma shi ko dai ba shi ko dai kaga shi ana wani ya baka shi kuma kai ba zai ba shi ba to kar ka zauna ma ku kar ka abota da wannan ko kar ka abota da wannan so wala tu sahib kazzaban kar ka abota da makaryaci yuqarribuka yuqarribu laka al-ba'ida sai dinga kusanto ma da na nesa ya dinga faɗa ma kyakkyawan na nesa da ƙarya wai yuzidu laka alqariba na kusa da kai kuma ya dinga kore ma ya dinga kore ma shi da kare rai kasaratu shi makaryaci kamar ruwan kan titi ne biki ato kamar ruwa ne biki atin a fako kamar irin ruwan kan titi ne in rana ta take direba yana tafiya sai kamar ruwa ne ga shi a kwanta a kan titi ya sibu huzam anu ma'a da mai jin kishi ruwa zai zace shi ruwa ne hatta idza ja'a ruwa in ya zo masa lan ya fito shay'an sai ya samu bai gaba ba ruwan nan na kan titi har ka je garin da za ka za ka ga ruwan kan titin ba amma ga ruwan kana ta kallo a kwance a kan titi amma kai ta tafiya dai za ka karar da wannan ruwa ba to haka makaryaci yake sai ta ba ka ruwan man baki ta faɗa ma ka ja to za ka gani ba ko ba ka gani ba ya ka shauki ya ni abul abbas radiyallahu anhu ardahu annabi ali yake cewa da wayannan asrarai duk mu ba na duhu din da yake cin musu wato ilmu sharri ilmin sharri kullum dai asrar ya dinga yana za ka samu arziki gobe gobe gobe za ka zama mai arziki ka ki zuwa neman ka ki zuwa neman sana'a ka ki zuwa abubuwa ka ki bin na Allah su baka ismal azin din sosai amma kullum yana ga gobe ne gobe ne gobe ne ba har abada ka kare kun gobe ba ta zo ba arzikin bai zo ba ko kaga shi da ne ce ma ilmu sharri to duk ƙarya haka wato ƙarya haka take yanzu yanzu sai ya kusanto ma da na nesa kuma ya kore ma wato na kusa ita wala su sagir a hamakan kakai abota da wawa mahaukaci yuridu an yamfa aka yana so ya amfane ka kai zurra ka sai ya cuce ka an ce ka ji tsoron ka ji tsoron makiyinka sau ɗaya amma ka ji tsoron wawan masoyinka sau dubu shi wawan masoyi shi wawa ne so ike amfani ka amma sai ya kashe ka cikin wauta din haka sai ka kwaɓo maganganu ya ka kwaɓo ma shi gani yake ya girma a ya ɗora ka ya abu nan zai jawo ma maki ya dubu jima to wawan maki kenan to a kan yi amfani da sai ya kashe ka to wala su sahi tsafi a hakimi kai abota da mai yanke zumunta mai yanke zumunta uwarsa ko mai yanke zumunta ubansa ko mai yanke zumunta ƴan uwansa na Allah ya dinga yanka su yana tarwatsa su duk yanke zumunta ne duk dai yanda yanke zumunta ne ya so kake abota da wannan ai ni wajatu shi imamu yake cewa na san mai yanke zumunta mal'una abin tsinewa ne fi kitabullah a cikin littafin Allah naga Allah ya tsine ma a littafin sa fi salasatin mawadi a cikin waje uku naga Allah ya tsine ma a cikin littafin sa to kake abota da wannan
ومن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا وجود ما أنزل الله على رسوله الأعراب لا رباوا قوي أهل بدو معناه أن قوي ندق لا رباوا الأعسون الأعراب لا رباوا من قوي أشد كفرا سوسك في الثمن كافر ونفاقا لمنافق من أهل المدن دق لا رباوا بني لا رباوا دقيت زنا قوي سنكو جفاقي سنكو كافر sun fi munafunci min ahadin mutum daga ‘yan birni, lita fa'in saboda jafa'insu, wa jildi fita'in wato da kaurin ɗabi'a su ba tsoro za su iya faɗa duk abin da suka dama. Ai, ko ma hausawan ƙauye ɗin ma ko na ina ko, kowane irin jama'a ɗin ko hausawan ƙauye ɗin ma. In mutumin ƙauye ya zuwa, an ce mutumin ƙauye ya yi kama da sahabi wajen zuhudinsa, wajen gudun duniyansa, wajen abubuwa. In kana karanta labarinsa, akwai in ka ga mutum ƙauye kamar sahabbai ne. amma kuma wajen jahilcinsa da wajen taurin kai da wajen in yi wani bala'i to wannan sai ka ce a uzu lahi da shi to su ne wato bikin da ke ba'in sabida wato kaurin ɗabi'ansu wa bu'udin sabida nesansu an sama da qur'ani sun yi nesa ba sa jin qur'ani ba sa jin karatu sun yi nesa to da haka a dinga kai musu karatu na Allah don su dinga bi su zutansu dinga yin taushi sabida nesansu ba sa jin qur'ani ba sa jin karatu al'arabu larabawa in aka ce al'arabu larabawa to kullum man kana arabiyan duk wanda ya zama balarabe sawa'un daidai ne habariyan dan binni ne au badawiyan ko ba kauye to duk balarabe ne amma aka ce al'arabu to ana nufin larabawan kauye man saka nil bawadi wanda suka zauna kauyuka minhum daga cikin su fa ala hada to abu sa wannan kullu a arabiyyu duk balarabe arabiyyu balarabe ne walaisa kullu arabiyun a kullu a arabiyun dukkanin balarabe mutumin ƙauye arabiyun balarabe ne walaisa kullu arabiyun ba kowane balarabe ne bane a arabiyan wato mutumin ƙauye wal muradu bil arabi mutanen ƙauye na laraba da ake faɗa a nan su ne banu tamimi da mutanen bani tamimi Allah yake nufi a wannan aya wa banu asadi da banu asadi wa katafamu daga tsakanin wa aslamu da aslamu na ga wani ya rubuta a littafin sa wai al'arab da ake nufi wai sahabban manzon Allah ake nufi a uzu billahi da wannan kalma ko laraba ma ba su ake nufi ba ne ka ce sahabban manzon Allah wannan rinda ne ai ta rubuta abubuwa ana dora sahabban annabi a kai wai al'arab a shaddu kufran wani fakan da sahabban annabi ake ta haka bane ko laraba ma ba da su ake ba da laraba an kauye ake yi ka ga dai gashi in aka ce arabu to kowanne ya shafa amma a arabiyu balaraban ƙauye da shi ake so da su ake a wannan waje Allah yana nufin banu talimu banu talimu ake nufi wa banu asadu da banu asadu wa ga tsakanu daga tsakanu wa aslamu da aslam wayannan kabilu hudu da su ake sakanu fi bawadil madina sun zauna a ƙauyukan madina wa kanu tawahashu sun zama dabbobi ma alwuhush tare da dabbobinsu ma jala su ahlal khair da ta zama da mutanen alkhairi ba kakku da kai wala ra'aw rasulullahi ba dan manzon Allah ba wala sami'u qur'ana ba su qur'ani ba fa wasafahum Allah sai Allah ya santa su bi hadhihi al-awsaf da wannan sifofi tab'an domin ɗabi'a ce fihi a cikin su li'annahu domin su lan ya'rifu al-khaira ba san alkhairi ba لأنهم ما صاحبوا أهل الخير بس أبو تاد متانا الخير لا وليس كل أعرابي هكذا أما سوما متانا قوي نتاك العربة الله يزود سكا وإن سكا كون يسكا هكذا سياتي صفة وإن سبوتي محمودة ما سكا ذات دون لبعض الأعراب قبع العربة فهكما كوب أوشي أكتشفه أي أكوين بني أكوين ذا غدي أكوين قوي ذا غدي قوي داما أكما بقوي العربة سنا دون كرم مغانا سيه إمار والجربة jaki da mangala da jimaruwar girba jaki da salka balarabe in yace da mutum jaki da salka wai wannan mutum bai taɓa sanin ma duniya bai taɓa sanin karatu ba wauta ce tsabarta ko to su kuma hausawa su ma suna da wannan karin magana su kuma ce jaki da mangala in suka ce da wani mutum bai san kowa ba da jakinsa ya mangalansa ya zuba kaki ya kai gona ko ya zuba ya tsora mangalarsa kan jakinsa ya haure tafi kasuwoyin ƙauye wannan in ya bugo ma wauta da abu ko kuma ba kula da ni na dan kauye tuburan wanda bai ta wutowa abu ni ba ma bai taba haɗuwa da mai karatu ba wannan in ya zo ma wauta ko ya zo ma abu to shi ma a'udhu billahi cikin kowace kabila ko turawan da kake gani akwai na binni akwai na kauye ko turawan da kake gani akwai na binni akwai na kauye kuma na kauye su ma suna da wautoci a cikin su duk mutumin da ya zo wajen da ba naka ba dole ya zama daban ko mu yanzu da muke gani yan birni din nan idan muka je turai kuma wautoci muke yi kala kala sai ka ga mutum kuma ana taba dariyarsa ya yi wa'yansu abubuwa to akwai na abu to haka ma kuma a cikin ma kuma mutanen ma dai ka ji abin da yasa suka zama haka saboda zauna da ahalin lahi ba to haka kuma a cikin yan halala din ma ya komin kiri ko me sai yake da Allah me sai yake da ahalin lahi bai san ma me ma'ana alara ba to wannan fitina ne ka zauna gaban ka kace za ka yi magana sirrin Allah na cikin azara me zai gane za ka bata halalan Allah ne kai ko mutum yana san nesa bai san lamarin Allah bai san lamarin bayan Allah bai san abu ba yi magana da shi iya iya abin da ya sani kamar yanzu ka haɗu da da ƙauyen da bai taɓa fitowa birni ba kwata kwata a dajin nan aka haife shi bai san ko ba daga shanunsa sai duwatsu sai koramomi sai bishiya a ce man mai abin ne an yi duka yawan magana bishiyoyi da wane ne da shanu da abu yau dubi na rabbi Allah an ya taɓa ganin wani bakulatan yana kora shanu wandan nan ya kauri ya yi kutu da kai wannan ta dace ta san Allah saboda su san komai ba daga waɗannan abubuwa uku ne daga daji sai shanu shi kenan aka ji ya yi ihu ya aka ya same shi ya ga wannan ka bashi fataki kawai shi kenan ka huta lai ba ta yi ka huta to kawai zama da mutanen alheri ba wa ajdaru wa'addaru Allah ya alamu hududan lahi lallai larabawan ƙauye din nan wanda taɓa fitowa sun zo sun zauna da annabi Muhammad da sahabbansa ba ba su ji ma lamarin Allah ba su Qur'ani ba lallai asdaru wannan su ne mafi matankanta su zamanto ba san ka'idodin Allah ba ba san hukuncin Allah ba ba san shari'a Allah ba ba su kusa da ita ba ne sani ashe duk abin da su suka mutankanta su irin wa'annan wautoci su dinga faɗa wannan in ka faɗa annabi ma sai ne me wani bala'i da yanzu kai ne ma'aikin Allah nan da ake cewa manzo Allah yace wallahi na'am dama in suna cewa sahabbai suna cewa muna so mu ji balaraban kawai ya zo saboda wata dama zuwa zai ce ya Muhammadu haka zai faɗa annabi kira din da kan ba ma wani ya rasulullahi dama da su da sahabbai sun ji haka sun san to ba ko ya zo da ba ko ya zo shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ƙauyen ya zo ya Muhammadu sai wanda Allah ya ce ha umma shi ma ya mai kiran ƴan ƙauyen ya ma amsawa sallallahu alaihi wa sallam sabi suka tsara su da muna ma aikin ka idan na binni ya zo yana gana ke ma binni in na ƙauye ta to ni dai ba ƙauyen shi ne ɗan binni mai tsantsa kuma na tashi a ƙauye bane bani bane sa'adu ko ya tashi wajen tsalinatu sa'adiya ko bani sa'adu san yake to na haɗa biyu ni ma sallallahu alaihi wa sallama to وأجر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وتللي وإن اللاربان قوي مكان تنتاني فضمن تبطن حدود الله يا فوتين الله ما أنزل الله أبن الله يتوقع على رسولي أبو سامع الدنسة من الأحكام لدى الحكومة والشرائع بشريعه li adamin mujawarati saboda rashin makotakan makotantakan su liman yu'allimuhum zalika da wanda zai sanar da su wannan والله عليم haki wallahu ubangiji azimu bi khalqihi masani ne da halittarsa Allah ya san kowa ya san yan birni ya san yan kauye ya san duk kowanne hadin kowanne hakimu gwani ne fi sun ihi cikin aikinsa
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم السوائل wani daga arabu yana daga larabawan ƙauye din nan manyan ta- manyan takizu wanda yake riƙan ma yanzu ga abin da yake cewa fi sabilillah cikin tsaye da tafarkin Allah in an ce ya ba da zakka sai ya ce wannan magarama wannan biyan bashi ne kawai kamar na ci bashin Muhammad a kawai ya aiko musu yana ba da shanu na da tumaki na haka ne na ci bashin sa wannan ai biyan bashi ne kawai magaraman wato garamatan wannan bashi ne biyan bashi ne kawai wa kusranan wannan asara ne li annahu la yarju sawabu sawabu bai san lada ba bai san lahira ba shi bai san za a je lahira a samu lada ba kaza kaza shi ne za a ce sai na ba da wannan la yarju sawabu baya kaunar ladansa bal yunfiquhu yana ciyar da shi ne kaukan tsoron takobi saboda sun san ba su bayar ba manzo Allah zai daura yaki kuma ya cin musu jikin da suke wahum banu asadu mun faɗa su ne banu asadu daga dafanu su ne banu asadu daga dafanu da aslamu da tamimu su ne wannan aya ta sauka a kan su wai tarafasu bi kuma dawa'ir suna tiran masifin zamani su ce ku tsali muhammadin nan da ya dame mu amma bayan da zamu da shi ya fi mu karfi amma ku bari masifar zamani tana nan ta ishi kowa ta afka mai wata rana ya mutu je mu huta ko ko wani sarkin da ya fi shi karfi wato sarkin wato habasha da ya fi shi karfi ko ko sarkin ruma da ya fi shi karfi ya zo ya mana maganin sai ya fice shi wai tarabbas yantaziru bikum dawa'ira masifin zamani dawa'ira zamani ai abki abkan zamani an san kaliba alaikum tajiya akan ku kai ta kallasu minkum sai su huta da ku عليهم دائرة Allah ya yi musu addu'a Allah ya ce masifar zamani ta auka a kansu ba a kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba su masifar zamani za ta auka a kansu alaihim halaku halaka ta zamanto a kansu la alaikum ba a kanku ba ku musulmi antumul muslimuna ku musulmi والله سميع alim Allah sami'un mai ji ne ne a kawali ibadihi ga kasa dan bayansa Allah mai ji ne ga zantukan bayansa alimun masani ne bi af'alihin da ayyukansu ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ومن الأعراب أما كما أكو إنس العربان كما نكوي ويبا جي أكا حد أكا زمان من لابا ذاك سامو متمن قوي وان كما ينا تحال متانا بنا ذاك سامو وان يا متمن بنا كما ينا تحال متانا قوي كما الله نجيكون أكا الله يجي ذاك سامو وان متمن بنا وان متمن قوي يفتي قوي بانزاني لسان كما باش دو تعالى كما كما كما ما بأبني يجلا ذاك سامو وان متمن بنا كما za ka samu wani mutumin ƙauye din kuma yana da halayen mutanen birni din ko to wa min al arabi akwai daga mutanen larabawan ƙauyen kuma man yumini billahi wanda ya imani da Allah to kowanne dai halinsa mai kyau yana samu ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kwaikwaya halin annabi ko a ƙauyen yake shine dan birni duk wanda ya ki kwaikwayon halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin yin yake dan ƙauye ne wannan dan wauta zai kai dukkan wanda ya zama mutumin kirki da kwaikwayon annabi ya zama mutumin kirki sallallahu alaihi wasallam to min al-arabi akwai daga larabawan ƙauyen ko man yuminu billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira fihin jinsu akwai kuma jinsi a cikin mutanen ƙauyen kuma amanu billahi sun yi imani da Allah hakan da gaske wa amanu bi yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira wa wa safahumullahu Allah ya sumanta su bi ausadin da sufofi yuminu billahi sun yi imani da Allah wa yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira wa yake ci zuma yin kuku ya rike abin da yake ciyarwa sadakokin da yake bayarwa qurbatu kusanci ne inda Allah zuwa ga Allah wa salawatin rasulu kuma yana neman addu'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yana ciyar da duk abin da yake bayarwa ne dan zatin Allah kuma dan annabi ya ma addu'a dan addu'an manzon Allah amfani da ita wa sabahum kaga Allah ya tuwanta su bi arba'ati awsabin da sufofi guda hudu al-imanu billahi sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal infaqu sun ciyar bi sabilillahi dan sai da tafarkin Allah ta karuba dan neman kusanci ila Allah zuwa ga Allah wa talaba sun ciyar dan nema kuma li da'awatir rasul da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haula'i su kuma wayannan larabawan kauyen su ne juhainatu wa muzainatu da su kuma juhainatu da muzainatu su sun ba da duk abin da yake kan su kuwa dan neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala da neman addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akadu daga dafanu da tamimu su su ba duk ba san wannan ba to wa salawatu rasul da neman addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ألا إنها قربة لهم lalle wannan abu da suka ciyar nafaqatuhum wannan nafaqa ta su da suka ciyar qurbatul lahum kusanci ne gare su inda hu wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala يدخلهم الله fi rahamati ubangiji zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna ta Allah ya shigar da mu إن الله غفور rahim رحيم ubangiji gafurun mai zafara ne bi ahli ta'ati da masu sunsa rahim mai jin kai ne bihim da su والسابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه to wannan ayoyi zafi tana ta caccakan mutane tana ta bankaɗo su ku kawar wautarka ko waye ko tiyayyarka ta ɗauki ana nufin muhajirai wa'anda suka yi hijira suka biyo manzon Allah daga Makka kan wautarka ta zaci ko menene ana nufin mutanen Madina ta haka aka ce fassarar zahirin Qur'ani kafirci ne zahirin Qur'ani ka dinga fassara zahirin sa baka san da suwa ake ba me sababin nuzuli dalilin sauka da wane ne to sai ka dinga dora maganganun inda ba nan suke ba kaga yanzu in aka tafi zahirin ta kawai da duk wayannan sahabbai ake da duk su ake to in maki ya zo kowa ya zo ko sai da aka ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu amma yanzu duk ayar da aka kawo akwai mutum an san abu sai dai kuma wanda ya hali irin nasa to kuma ya shiga cikin abu ko ko duk magana da aka kawo an san su waye wa'annan abubuwa to kaga yanzu tun da muka faro wannan karatu sai da Allah ya fara kafin ma a fata kowa sai da Allah ya fara faɗar halayen mutan Madina ma- halayen mutan Makka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na kyau wa'anda suka yi hijira sannan ya faɗo uh, tabawwa'u daral imana sannan ya faɗi mutanen Madina wanda suka abu sannan aka faɗi falalar wato sayyidina sayyidina Umar ya yi wannan bi azbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin sannan aka faɗi falalar sayyidina Ali bara'a ta sauka ga yanda manzo Allah ya kawo sannan aka faɗi falalar sayyidina Abubakar Saliya sayyidina sannan aka faɗi falalar sayyidina Usman cikin jaishul usrati duk gaba kida sannan aka dinga bi- Abdulrahman bin Auf aka dinga bibiyo sahabban nan to yanzu ga ga wannan aya wasabiqu kaji an faɗi wannan wasabiquna lawaluna kaga wa'inda suka ci lambuwan asabiquna wa'inda suka ci lambuwan wannan mubtada ne al'awwaluna wa na farko din nan labarin su- suwaye din nan wanda suka ci lambuwan kaga wa'inda suka ci lambuwan asabiquna wa'inda suka ci lambuwan al'awwaluna na farko din nan min al-muhajirin wal ansar mutanen makka da mutanen madina sun haɗu zaga yanzu wannan aya ta ce wa'inda suka ci na farko cikin mutanen madina da makka kaga yanzu wannan aya tana nuna tana maganar har an yi hijira ma kenan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo- mutan makka sun zo sun haɗu da mutanen madina da haka dukkan malamai suka tafi akan wannan aya tana nufin wa'inda suka ci lambuwan na farko mutanen badar su ne nan ne aka fara haɗuwa da muhajirai da lansaru wayannan su suka ci lambuwan na farko wanda suka marigaya na farko sabiquna amma na nufin a ce kaga aka yi tsere yanzu aka yi olympic aka yi tsere ai akwai wanda ya zo number one sabiqun wanda ya zo number one mujalli shine ya zo number one sannan musalli wanda ya zo na- na- number two ko sannan wanda ya zo number three wa'annan su ake bawa nambobi wanda ya na ɗaya wanda ya na biyu wanda ya abu to Allah ya ce a cikin musuluncin nan wa'anda suka yi number one su ne muhajirai da ansaru Mutana- mutanen maka wa'anda suka biyo manzo Allah daga maka da wa'anda suka karɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga ansar wa'annan su ne number one a cikin musuluncin nan to su ne ahadu badari wa'anda suka je yakin badar wannan ba kaman su Wa- to daga nan sai uhudu sai mutanen uhudu sai ba kaman mutanen uhudu daga mutanen uhudu sai yan rabbai asir rodwani da kan rabbi allahu anil mu'mina izi ba fi maka ta'ata shajarat to su ne kuma mutanen badar su ne number one sannan number two inda suka biyo su inda suka yakin uhudu malamai suna ta kai da kawa da badar da uhudu suwaye suka fi zahirin shari'a maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan badar sun fi yan badar sun fi ita to ayan nabi ya ce fiyayyen mayaki wanda ya fita bai dawo da ransa ba bai dawo da dukiyarsa ba to ayan hudu su ne suka fita ba su dawo da rai ba ba su dawo da kuɗi ba ita to Allah ɗaya ya san yan hudun ba su dawo da ransu ba ba su dawo da ganima ba amma dai falala ta yan badar ce. saboda su ne kaɗan duk mun karanto maganganun badar dukun jiki to mutanen badar su ne number one sannan mutanen uhudu sannan yan bai asir ne sannan yan fatu makata sannan kuma duk sahabbai ɗaya suke duk su kuma number one ne sun shiga sannan duk wani wanda ya bi sahabbai cikin alkhairi duk wani wanda ya bi sahabbai cikin alkhairi tabi'i tabi'i tabi'i na dawaye to kuma har tashin kiyama duk gabaki da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya tada su kuma sun yarda da Allah in an faɗi sahabin a ce radiyallahu anhu in an faɗi tabi'i a ce radiyallahu anhu kowaye ma mutumin kirki har tashin kiyama an faɗi za a ce radiyallahu dan Allah ne ya ce man radiyallahu anhu duk gabaki da na ji wani a ce a faɗi sahabi ka ce radiyallahu anhu sannan a faɗi wani kuma ka ce radiyallahu anhu sannan a faɗi ahlul bait ka ce radiyallahu anhu duk ga wannan duk zancen banza ne duk ga nasi ku shiga gaban nasi ne wannan duk ga baki da duk Allah ne yake musu radiyallahu kuma rashin sanin larabci ne kai baka san me radiyallahu anhu ba Allah ya dade kai baka san Allah ya dade shi akwai wanda ya fi karfin Allah ya dade shi waye ba ya san Allah ya dade shi eh to to to duk to Allah duk mu dawal mu zauna lafiya duk a baro irin waɗannan maganganu fasara da zahirin Qur'ani ko baka san kafirci ko ku haka kawai ka zo ka hau kan Qur'ani ga ga ga ga ga ga ga ga baka san sababin nuzul ba ya aka yi ta sauka kan suwaye me ya jawo baka san sababin nuzul kawai kai ta tirkati laka wannan mutum zai shawo ya ya kunyata wajen malamai in ya faɗa abin malamai sai kai a uzu billahi yanzu da zan ashe fa balola ne kawai ka kunyata wajen malamai da yake za su yi kamar ka kunyata wajen malamai ka kunyata wajen Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to asabiqun alawwaluna wa'inda suka ci lambawan wa'inda suka zama madigaya alawwaluna na farko din nan min almuhajirina daga wa'inda suka yi hijira daga makka suka zo madina wal ansaru da mutanen madina da suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazina taba'uhu da wa'anda suka bi muhajirai da wa'anda suka bi ansaru ila yawul kiyamata har ranar tashin kiyama fi ihsanin da kyakkyawan aiki radiyallahu anhu Allah ya dada Allah ya yarda da su bi da'atihi sabida gunsa da suka waradu anhu su ma sun yarda da Allah su ma sun yarda da Allah tabaraka wa ta'ala bi tawadi ma'ana sun yarda da ladan aikin sa da zai ba su kuma sun yarda da Allah tabaraka wa ta'ala wa adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannatu tajri ta hata hal anharu da koramai suke gudana karkashin ta kalidina fiha abada za su dawoma a cikin ta har abada fawzul azim wannan rabo ne babba Allah ya tanada wa muhajirina Allah ya tanada wa ansaru da wallazina tabauhum bi ihsani ila yawmi radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya tanadar musu jannatin dindin nan ta jirimin ta kan lanharu kan nasiya abadan to zalika wannan fawzun azimun babba rabo ne babba asabiquna alawwaluna marigaya na farko ko na farko da suka ci lambuwan min almuhajirina na daga mutanen Madina wal ansaru da mutanen Makka asabiquna min almuslimina marigaya daga musulmi allazina sabaku ila imani wanda suka riga zuwa imani au wannan kenan wanda suka riga zuwa imani na farko farkon musulunta na daga mutanen madinan ga mutanen makasin da baki da da haka aka fara magana zancen mutanen badar kafin kuma kowa da kowa ya tafi au allazina sabaku tamama ko ko inda suka riga ma tun ma farko farko ma ila awwalu man aslama ila farko wanda ma ya musulunta fa in kana awwalu man aslama in ana magana wanda suka musulunta dai duk da sunan su wajen guda uku ne ba wani man aslama wanda farko wanda ya musulunta cikin manya abubakar da yana abubakar wakila khadija kila khadija wakila ali kila ali alayhi salatu wassalam to duk mun fita wannan karatu waldan ubaina hazihi ruwaya tarawa cikin wannan ruwayoyi kamar yadda turmuzi ya tara anna ababakar da yana abubakar awwalu man azaw min rijali shine farko wanda ya musulunta daga mazaje manya na waje wa aliyan sayyidina ali awwalu man aslamu min as-sibyani farko wanda ya musulunta daga cikin yara yana kan shekara goma ko shekara shida wa khadija sai da khadija kuma awwalu man aslama min an-nisa ita ce farko wanda ta musulunta daga cikin mata zaid bin harisa ta kuma shine farko wanda ya musulunta daga cikin bayi to ila wasabiquna al-awwaluna ko ko wasabiquna al-awwaluna marigaya na farko din wanda suka ci lambawan ليس الذين أسبقوا إلى الإسلام ba ana nufin wanda suka riga musulunci ba bal allazina hasala lahum sabaku wanda rigaye ya samu a cikin su ko nan ya tashi kiyama aka haife shi idan himma ta kai har Allah hada shi الصابرون إذا وقت كيف فدا إذا وقت كيف فدا wannan ba sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wa'annan jama'u na sahabbai da ta shige wa'anda suka riga din nan sannan akwai wayansu jama'a kaɗan ma nan ƙarshen duniya za ta zo kuma Allah ya haɗa su da sahabban saboda himmar su wakila wannan shi aya take nufi himmar mazaje na musuluncin nan Allah zai iya taso da wani a ƙarshen zamani Allah saboda himmarsa da ƙoƙarinsa cikin addini din nan Allah ya haɗa shi da sahabbai bai kai darajar su bai kai darajar su amma himmarsa da aikinsa ya kai nasu himmarsa da aikinsa ya kai nasu to bal allazina hasala lahum sabab al ummatu ala qasamin al umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba ta uku fa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum muqtasidun akwai matsakaici shi bai amfani kansa ba shi bai zalunci kansa ba ko ko ya amfani kansa ya zalunci kansa ya amfani kansa ya zalunci kansa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an yayi aiki mai kyau ya aiki mara kyau ya aiki mai kyau ya aiki mara kyau akwai wannan wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda sun tsere su ko marigaya ne wannan sun tsere asbaqul ummati marigayin al'umma a cikin wannan himma sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu sabaqal jami'a ya tsere duka amana qablahum ya yi imani kafin su wa sabaqahum fi jami'il mayadin kuma ya rike kamban nan nasa duk da shi ya riga imani kuma ya rike kamban nan nasa ba wani aiki alheri da wani ya riga shi ya rike kamban nan nasa to waye ni iman ya bi sannan wanda yake bin sa yake bin sa min al-khulafa al-arba'i da kalibofin nan guda hudu kuma sabiquna sune marigaya na farko fi hadhihi al-ummat cikin kimmomin su al-khulafa al-arba'at wa'annan kalibofi guda hudu sayyidina Abubakar Umar Usman Ali ko to mutum dukkan umar shine na arba'in na arba'in sun so wajen musulunci amma himmarsa ta kai ya zama na biyu cikin kalifanci himmarsa ta kai ta kai wannan ya ga ake so kowa ya ma takama shi ya riga shi ya riga kai ko riga shi ka himma kai kuma ni na riga zuwa a waje kaza ai ni na riga ka zuwa halara ai ni na riga ka kaza kaza in to kana ya ka riga ni to sai ne sai kuma iko kokari ka ji shi da himma yi kokari ga bi da himma yanzu za ga ana tura ka kan gaba shi da himma kai kuma ko to wa fitatul baqiyati da guda shidan nan kuma mariga albashiru na bil jannati wanda annabi hada su a hadisi ɗaya musu bishara da aljanna sai wa man hazara da buwarsa badari sai kuma ɗan yakin badar to su ma mulkan madina fa to akwai mutum guda shida wanda suka fara mubaya'a da manzon Allah a bai'atul aqabati aya za ta kawo akwai yan bai'atul aqabati na farko da wata shekara ta zo da wata shekara ta zo sannan suka zo su goma sha biyu kuma suka aka ƙara baya da su sannan suka tafi suka sa annabi ya ba su malami da zai dinga karantar da su musu abu bin umairi to bayan haka kuma shekara wata da ta za suka zo su saba'in da wani abu to su ma akwai marigaya suka zo su saba'in da wani abu to duk sai a sai badar kuma ya tara su ga baki ɗaya yanzu badar duk wani kambe da za a ba wani sahabi to badar ne ƙarshen kirari da za a yi wa sahabi a ce albadariyu ya je yakin badar albadariyu wannan ya je yakin badar haka za a ga a ce an yi kaza ɗan badar kaza kaza sai na alir radiyallahu ta'ala yana takama ranar da ya fita yakin jamal da yakin sassito yana cewa akwai ɗan badar fiye da saba'in a cikin rundunar ka sai ko ba kowa ɗan badar a cikin rundunar ka duk gaba gida wannan girma ne su sai a ce akwai 'yan badar a waje to sai 'yan badar kuma daga 'yan badar sannan wanda ya je uhudu sai wanda ya je yakin uhudu kuma bayan to shine na biyu kuma wa man hadara bai ata rizwan sai wanda aka la qawra bi Allahu an al mu'minina idhi bay'unaka tahta ash-shajarat sai 'yan bai ata rizwan to shine na uku ha'ula'i wa annahum sabiquna al-awwaluna shine marigaya na farko to sai kan fatu makkah daga fato makaka kuma irin wa'annan darajoji suka yanke daga fato makaka shi ta yanzu kuma an gama yanzu kuma kowa sunansa sahabi kowa sunansa sahabi to sai dai wani ya riga zuwa wani ya riga zuwa wani ya riga zuwa wani ya riga zuwa to kuma Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah to yanzu kuma shi kenan an gama zancen sahabbin kaka inda manzo Allah ya koma zuwa ga Allah yanzu kuma duk wanda ya zo tabi'i ne sahabi ya tarar yanzu ya tarar da manzon Allah ba yanzu kuma duk wanda ya zo sunansa sahabi sai dai ga sai na abubakar ko ga sai na umar ko ga sai na ali ko ga talhatu ko ga suwa sai dai sai na ga sahabiwa ne wani ya ce ni sai da na ga sahabbai saba'in wani ya ce na ga sahabbai kaza wani ya ce har ƙarshen sahabbai ya ƙare to shi kenan kuma yanzu ba wani sahabi a kan ƙasa sai tabi to kuma yanzu duk wanda ya zo sai dai ya zama tabi tabi ne yanzu tabi ya gani bai ga sahabi ba yanzu tabi'in nan sai dai gaya masa na ga sahabi wani ya gaya min manzo Allah ya ce kaza in kana duba ilimin hadisi za ka ga wannan shi kuma yanzu zai gaya ma magana sai ya ce ni wani na ga tabi'i wani ni tabi'i na ga tabi'i wani shi kuma ya ga sahabi wani shi kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har aka zo tabi'ai din nan cikin shekara ɗari din nan tabi'ai din nan suna nan ɗari din nan ta farko daga nan aka fara tabi'ai har ƙarshen ta tabi'ai ɗari ta biyu din nan kuma aka fara tabi'i tabi'i su kuma wato suka ƙare kusan ɗari ta biyu nan ɗari ta uku din nan kuma wato tabi'u tabi'i na kuma hawa na biyu su kuma suka fara su kuma duk gaba gida to haka kuma haka aka dinga tawowa kuma karni uku da ya ne zo zancen tabi'ai sun ƙare yanzu kuma sai malaman al'umma sai malaman al'umma sai musulmi kaza kaza kaza kuma na na shekara ɗari hudu sun fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan na shekara ɗari biyar na shekara ɗari biyar sun fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan na shekara ɗari shida haka na shekara ɗari tara ya fi kusa da manzo Allah akan na shekara dubu haka na shekara dubu da ɗari hudu da da talatin da hudu yau mu kenan mun fi kusa da manzo Allah akan wanda zai zo dubu da ɗari biyar nan gaba mu kuma mun kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma wa'ansu masu daraja ne a wajen wanda zai zo gaba to haka za a yi sai kuma har tashin kiyama duk gaba ki haka za a yi sai to kowa sabiku ne in ka duba yanzu duk da yanzu mu tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu duk gaba ki da yanzu mun fi wanda zai zo shekara ɗari mun fi wanda za a haifa gobe yanzu mu mun fi shi kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya girmama mu mu ma muna daga cikin sabiqun al-awwaluna ko akan sa duk gaba gida to har kuma wa'annan wato wa man tabi'a haula'i hum sabiqun al-awwaluna wa kullu man tabi'ahu duk wanda zai biyo su kuma kamar yadda muka yi ta jerowa dinnan ila yawmil qiyamah har zuwa tashin kiyama fa huwa min as-sabiqina kowa in yazo a wannan shekara dan shekara baya in yazo yanzu shi kuma ya riga shi ya riga shi ya riga shi to haka duk cikin abubuwa haka mu shirye ke cewa na ce wani man sabaka na bi imani wanda ya riga ni kaila kuma shi kana ya riga ni ko duk gaba ki ta to ya kullu rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sadiq to al'umma haka saka su uku wajen himma akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati idan ko karatun na wannan bangare ne to ba zancen wai kusa ci ba a'a wanda ya kusa ta himma saboda yanzu Hajjaji ya fi mu kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma me amfanin Hajjaji ne Yusuf da kafi ya fi mu kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma me amfanin duk da baki da su wayannan munafikai da ake faɗa ai duk da su ma azaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sarki ya zo ziyara kamarin Abaya Bidul Bustani ba radiyallahu ta'ala an sai ce a nan wajen akwai wanda ya rubuci shehi sai aka ce yi akwai wani tsoho yana ɗaki shi ya tarar da shehi ya yace a kai ni wajensa ya shigo ya gaida tsoho baba kai aka ce ka rikici shewa a a baya jizul bukani ya ce farai to me ka taba ji ya ce yace na taba ji ya ce wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi hawa bakwai ta ba ta shafe su ba ki tashi hankali idan yanzu ya shehu zai faɗi wannan bayan ga Abu Jahil ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu amma duk dan wuta ne wayannan a shi ya faɗa sai tsoho ya ce a ba su ga annabi Muhammadu ba sun ga marayan Abu Dalibi kawai, yatima Abu Dalibi suka gani, marayan Abu Dalibi suka gani, ko ko sun ga Ibn Abi Kafshata, ɗan Abi Kafshata, mijinta Halimatu Sa'adiya, da sunansa Abi Kafshata, to da aka ake cewa da manzo Allah ɗan Abi Kafshata, wai ɗan mijin Halimatu Sa'adiya, ɗan wannan suka gani. Amma sai na Abubakar, sai na Umar, sahabban duk da suka mutunta wannan su suka ga manzo Allah suka suka imani da shi, kaga su ɗan aljanna ne waɗannan, da suka gani. to shi ma duk wanda ya ganshi ya san bawan Allah ne ya bi shiriyansa ya gyara zuciyarsa dan aljanna ne wannan duk wanda ya ganshi ko bai damu da shi ba shi kafiri ne ko mutumin banza ne ma a wajen sa kaza kaza to wannan bai ganshi ba ba da shi ake ba to wannan shi to in aka bi ta wannan ta himma ake nufi ashe ba ta kusanci ake nufi ba sai ga wanda yake wancan zamanin wani dan wani zamanin kuma ya fi shi to aka bi ta wannan himma ake to har wannan wato raba-raban ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabiquna sabiqu wanda ya tsere a cikin mu lalle wannan tsere ne ba wata al'umma da za ta yi kama da shi wanda ya tsere a musuluncin nan ya zama na kan gaba to shi ne tserare duniya da lahira don ba wata al'umma da ta kai al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani tserare a wata al'umma da ya kai wanda ya tsere a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa muqtasiduna wanda ya takaita a cikin mu nabi shi ma ya tsira shi ma ya tsira kaladu amalan salihan wa akara sayyi'an ya ne kyau ya mara kyau ya yi kaza da kyau ya mara kyau ko ka ya takaita shi ne mai kyau shi mai kyau ba to ya tsira nashi shi ma ya tsira wa zalimuna azzalimin namu ma maghfurun lahu an gafarta mai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ibn markawai ya fitar da shi bai haƙi ma ya fitar da wannan hadisi da bai haƙi da ibn markawai duk sun fitar da wannan hadisi duk gaba gida shi ya fitar da shi a jami'ar sagiri manzo Allah ya ce sabiquna sabiqu wa muqtasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu an gafarta masa duk gaba gida wa sabaku rigaye hakikatan kan mutum ya dinga takama da ni na riga zuwa rigaye hakikatan gilhimami da kimmomi ne da aiki ake riga la bil kidamu ba da rigaye ba da himma ake wadi ibaratu shaykhina ko ka fassara da shehu mu shehu tilani ya fassara da ita asairu bil qalbi la bil badani tafiya da zuciya ake tafiya a hanyar musulunci na ba da ba da jiki ba ba da jiki ba in dan da jiki ne to lallai kan ta san akwai wanda suka riga amma yanzu a zuciya ba an samu wanda kwana yake sallah ban kafa ta gaji ya ɗauko ta ƙarya ya buga mata ce wallahi sai sahabban manzo Allah sun san sun bar irinsu a baya sai sahabban annabi sun san sun bar irinsu a baya to da zuciya ake tafiya hadi baratu shekhi na tijani wannan fasarorin shehu tijani kenan fikira an ba da labari annal junaida imamul junaidi wali al-bagadadi mutumin bagadada da kalan jami'a ya shiga masallacin juma'a wakatar zawali ya zo masallacin juma'a bayan rana ta yi zawali ya zo masallacin juma'a sai ya ja hatifi daga Allah su bi ta ya junaidu an riga ka junaidu kakkai wa sa ka da komai junaidu an riga ka sai yanzu za ka zo masallacin juma'a bayan rana ta yi zawali an riga ka junaidu shi kenan aka ce su bi ta ya junaidu an riga ka shi kenan yake to madalla juma'a mai zuwa ba za a riga ni ba falan ma adal juma'ata da kala qabla zawali ranar wata juma'a da ta zo sai ya zo masallaci ya yosan makotin ka bayan rana ce zawal ma tun wajen kafin sha biyu ma ya zo masallaci rana ba su zawali ba amma ya sami yan mutane dai yan tsirari kuma a cikin masallaci sai ya ji an ce masa su rikita ya jinaidu har yau da an rika ka ya jinaidu shi ke ne yake to madalla wannan dai na sani haka ya dinga zuwa dai da wuri hatta sallar su ba har wata rana dai da to yau dai ba mai riga ne ranar juma'a ya yi wa'adan juma'a gaba ki kai ya zo a gaban sa ma ladani ya asalatu kai ruminan nauni da asuba a gaban sa a masallacin juma'a ladan ya asalatu kai ruminan nauni aka yi sallah asuba ya ja ya nade kafa da ita ko ina ba ya ji zan tarbin sa har juma'a ta ci ta kare aka yi hutuba aka yi komai aka yi sallah a zuciya sai yana cewa yau dai ba wanda ya ce ya riga ni fa ni jiya sai aka kira shi su gifta ya ji har yau dai an riga ka to yau kuma ya aka aka riga ni ni dai tun sallar asuba nake zaune a nan wajen ya aka aka riga ni wale sama ikin masjid ahadu sai dai zama kowa tare da ni a masallacin nan fakila lahu sai aka ce da shi idan idan qadatu salatu idan aka gama sallar juma'a akiru man ya karuji min al masjid to kasan wanda zai fita daga wannan masallacin huwa allazi sabaka shi ya riga ka je ka tambaye shi duka ne ya zauna mutum wannan ya fita har ya zama masallaci ya mutane sun kare karshen wanda ya tare ya fita ya Junaid ya zo ce to sannu malam kan tazara a tasan wan fasu mutane duk suka tafi kan nazara ila rajulin ya karuji ya duk wanda yake fita akiran shine na karshe kada hika bihi ya cin masa wa qala lahu bima sabaqta ni an ce mun wai kai ka riga ni ni ko ka gani na anan ne sallah asuba ma ya ake ka riga ni wa anta wa ana sallaitu subha ni nayi sallah asuba anan wajen lasu na anta zuru salata qala lahu sai yake da junaidi ito ka gani ko ban zo na sai bayan ma zawadi sannan na zo to kila dai abin da yasa aka ce na riga ka ana idza sallai ana idza sallan sunnal juma'a ni duk na zo sallar juma'a nan in nake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai to Allah na yi niyyar juma'a mai zuwa kuma Allah sai ce to na yi niyyar juma'a mai zuwa kuma Allah na taho na yi niyyar to ka san wannan zai riga ni ko in nace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah na yi niyyar juma'a ne zuwa kuma eh dan sababi ne wannan ba wanda zai riga shi lalle ana idza sallamtu min al-jumu'a ni in dai sallama juma'a an rujua ina yin niyya kuma Allah to na yi niyya dawowa juma'a mai zuwa idza ada yawmu juma'a cikin juma'a mai zuwa ta dawo ila salatu juma'a ta zuwa sallar juma'a qala sai zunaid yace bi hadha sabaqata sabaqata ni da wannan ka riga ni to kaga ashe rigaya a musuluncin nan asabiku rigaya a musuluncin nan bilin himamu da himma ne la bilki da ba da rigaye ba kowa ya ta kokari a cikin musuluncin nan idan kai kokari sai Allah ya riskar da kai da makusa wato magabata وممن حولكم من الأراضي munafiqu wa mimman hawlakum da wanda suke gefen kuma ya ahlal madina ya ku mutanen madina suna nan a gefen ku gefen madina din nan min al-arab na daga laraban kauye din nan wayannan duk da aka faɗa munafiquna munafiqai ne ka aslama asan banu aslama ma munafiqai ne wa ashja'a da banu ashja'a wa gifarin da gifaru ma duk munafiqai ne amma bayan haka manzo Allah ya roƙa wa gifaru gafara gifaru gafara kullahu aslama salama kullahu duk manzo Allah ya roƙa musu gafara sallallahu alaihi wasallam aslama Allah ya sulhu da su gifaru kuma Allah ya gafarta musu manzo Allah ya dinga bin sunan su yana neman musu gafara da wannan sunan nasu to hmm. wa min ahli al-madina ومن أهل المدينة haka ma da wa'ansu ƴan Madina ma har akwai wa'ansu turari ƴan Madina ma su ma duk munafiq munafiquna munafiqai ne aidan komowa مرضوا على النفاق لا تعلمهم wato maradu maradu sun wato hore kansu alal nifaqi a musamman su munafunci lajubi sun wato wa- wato sun zurfafa a cikin munafunci wastamarru kuma sun zarce a cikin munafunci kana bil madinati ya kasance a cikin madina zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah salasu mi'atun min al munafiqina mutum munafiki dari uku ne namiji wa mi'atun wa sab'una min al munafiqati munafikai mata kuma wato dari da saba'in وصفهم الله بهذه الصفات الله يسوى تاسو da wannan suka Allah yake wa min hadil madinati haka wa yanzu daga cikin yan Madina ma maradu sun wato hore kansu alal nifaqi a samu nafinci la ta'lamuhum ba su san su ba kitabul lin nabi ba ka san su ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa amma daga baya Allah ya sanar da manzon Allah dan akwai sallar da aka zo aka zauna ranar juma'a manzon Allah ya dinga kiran sunan su wani ta yi fita munafiki ne sai wani ta fita annabi ka motsa ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗa sunan su kuma Allah ya sanar da manzo Allah su har ya sanar da Huzaifatul Yamani wannan aya tana nan baka san su ba bayan Allah bai sanar da manzo Allah ba amma Allah ya sanar da su manzo Allah ya fafaɗe wa'ansu daga cikin su Sayyidina Umar ya ce lallai ban san su ba amma duk in mutum ya mutu a Madina sai Sayyidina Umar ya biyo gidan Huzaifatul Yamani ya ce Huzaifatu an yi rasuwa wani ya rasu ba mu tafi jana'iza idan ya ji ya ce masa wallahi ina da ɗan wani uzuri akwai ayyuka to ya san yana daga ciki in ya ja ta in da uzuri in ya ce to maza maza ku tafi kowa ya san baya daga ciki duk da baki da to manzo Allah Allah ya sanar da shi har ma ya sanar da kuzai fatul yamani sallallahu alaihi wasallam to la ta'lamuhum baka san su ba kitabul lin nabi magana ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahanu la'lamuhum mu ne muka san su سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب da أليم ayata ta nuna manzo Allah kuma ya san sallallahu alaihi wasallama sanu'azibuhum marratayn za mu azabtar da su sau biyu azabtarwa ta farko bil fadihati za mu kunyata su za mu gaya masu manzo Allah za a gaya masu sunayen su sallallahu alaihi wasallam bil fadihati fid dunya za mu kunyata su a nan duniya sahabbai kuwa ba za su san su da sunan su ba sai dai a faɗa aikin su da an faɗa aikin sai a ce a wannan aiwa ne wannan aiwa ne ba shi ya ko a faɗi maganar su su suka ce kaza a ce a to ai wannan ne هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من حلزل su ne masu cewa in muka dawo Madina sai manya sun fitar da makwabtanta waye ya faɗi wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul ko a da yanzu kowa ya san shi a yanzu Allah ya nuna shi duk gaba ki da ko kuwa ce la tanfiru fil har kun naru jahannama ashaddu harra ko ka a fita a cikin abu yanzu an san kowaye ko kuma ce la tafsinni kaka fitinance ni yanzu an san kowa ya waɗannan mutane kaga an faɗe su kowa ya faɗi maganganu biyu yanzu an faɗe su to za mu azartar da su sau biyu azartarwa a duniya bil fadihati za mu kunyata su fi duniya a nan duk mu bayyana su manzo Allah a gaya masu sallallahu alaihi wasallam su ko sahabbai a su gane su da aikin su awil qatl ko kuma kakkashe su a baka izini ka kakkashe su wa azabil qabr sannan da azabar qabri summa yuraduna sannan a mayar da su ila azabin azim ya zo azaba mai tsanani ta huwan nari shi ne wuta fadda atum hadhihi suratu wannan sura ta kunyata munafikai da haka ake cewa da bara'atu aya suran nan ta bara'a al-fadiha mai kunyatawa mai kunyatawa kanu yusammuna al-fadihatu sahabbai suna ambatan bara'a din nan fadihatu mai kunyatawa ma zakarat ma ahadin Allah bai faɗi sunan kowa ba a cikin su minhum daga cikin su walakin kullu man taharraka duk wanda ya motsa na daga munafukan nan bi amalin ya wani aiki nazala ayatun sai aya ta faka ta faɗa aiki wa wasafat amalahu ta faɗa aikin nasa hatta ya alaman nasu an mutane su canza wani aiki kullum sun mutane su annal murada fulanin wani aiki nufi wa kadaba nabiyyu wata rana manzo Allah yayi hudu ba ranar juma'a ne yauma wa qala manzo Allah yace ukhruj ya fulan wa na dan wa na fita fa innaka munafiqun munafiki ne kai ukhruj ya fulan wa na dan wa na fita fa innaka munafiqun fa zahahu manzo Allah ya kunya ta sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan manzo Allah ya san shi kenan ko kaga la ta'lamu kun san wajen kafin a sanar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nazala abu hanifa ta imam abu hanifa ya sauka madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ne ahlul iraki shi ko abu hanifa mutumin iraki ne kuma shi imam malik din limaman nan sun yi karatu a wajensa abu hanifa ne kadai da ya karatu a wajensa ba shafi ya yi karatu wajen imam malik shi kuma ahmad bin hanbal ya yi karatu wajen shafi ya yi shafi abu hanifa ne kadai ba shi da wata fila da Imam Malik sai ƙarshen rayuwa ƙarshen rayuwarsa wajen shekara bidin nan sannan Abu Hanifa ya zo. Da yake nan Abu Hanifa ya sauka Madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dan mutumin Iraki ne. Li ziyaratul Rasul dan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zamanin Malik zamanin Imam Malik Imam Ayyub bata ana ta mashi shugaban shugabanni. Mukiman fil Madina shi kuma Imam Malik ka san a Madina yake. Bai taɓa fita daga Madina ba. ko neman ilimi ko a ce ba zai bakarin annabi ba ta inda za ni ina nan na aka haife ni kuma nan zan mutu bai taba hawa ko doki ba a garin manzo Allah sai ba zan taka inda manzo Allah yake kwanta da kokatan wani abu ba amma ta dai ta ta je inda za ta je malik bai taba fita ba maliku shehu shafi shi ma malik shine shehun imam shafi wa shafi imam shafi kuma shine shehun ahmad bin hanbali to ba wanda bai gasu wajen sa ba sai Abu Hanifa a ƙarshe ne kuma Imam Malik yana ta jin labarin sa yana ta jin ilimin sa yana ta jin abubuwan sa shikenan wannan ma hajja da Abu Hanifa yayi haji hadhihi marrata wannan lokaci da kala ala Malik sai ya shiga wajen Imam Malik wata Allah min mushi'an ya dan nemi wani karatu a wajen sabida sai shi ma ya albarka haka dai dan yi muzakara cikin karatu har Imam Malik yace ban taɓa ganin irin Abu Hanifa ba in ya ce da ginshikin ƙasa na zinare ne in ya dinga kama na cike kaga na zinare ne dan abu hanifa ya dinga kama na cike kaga ƙasan nan lalle zinare ce maliku haka ya faɗa wata allama min an ya ɗan karatu ya karatu wani abu da imam malik to shikenan fasara huwa imamul a'imma daga shi ta da imam malik limamu wa'annan limamai guda hudu kullum duka baki da lamma da kada yayin da ya shiga wajen imam malik shikenan sallama ala malik sai ya sallama ga imam malik sannan bai san kowa ya ba kala sai imam malik ya ce manin rajul waye wannan sai daga ina kake malam ga kala rajulun min ahlil iraki mutum ne daga iraki ne dan iraki ne daga iraki ne kala hu malik sai imam malik ya ce ahlin nifaki iraki kan munafinci kenan sun mutane kenan da haka ake gaya mata haka har zara kuna haka suka dinga ga hajjaji ne kaɗai maganin ta iraki subhanallahi da ita a ga dai yanda dai take cin kanta kullum duk baki daya sai na ya ce duk wanda kuka yaudare shi ne mai yaudari wannan duk wanda ya shige bai yauka asal sai na ya shiga bai fita ba radiyallahu ta'ala an haka zainab babba ta ce ta ce duk wanda kuka yaudare shi ya yaudare duk wanda muka iraki suka yaudare shi ya yaudare wannan alamar su ce ahadin nifaki duk sun zo kashe sharifan nan kuma yau kuma sun zo ba wanda ya waya kai san sharifan duk da baki da duk su ne suka yi wannan da haka ake ce musu ahalin nifaki wannan tambarin su ne to shi kenan imam malik ahalin nifaki na kai kenan shi kenan majalarsa imam abu hanifa da sa abu hanifa wani abu hanifa ya haddace wannan sai abu hanifa ya zauna sai ta a yazan da bin imam ana tulu a to imam zai min izini in karatun qur'ani in ma karatun qur'ani imam malik نحن أكثر سبحانه إلا كرنتا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل العراق مرضوا على النفاق ومن أهل المدينة ومن أهل العراق مرضوا على النفاق الإمام على إيه حقا القرآن ومن أهل المدينة إيش أو قال أنت أنا أكثر الله ليش يجمع مدينة يوم الآخر خلي يجي عند العشرة ما ما لما يجي yace to alhamdulillah tun da dai Allah ce mutanen Madina ne munafikan ba mutanen Iraki ba yanzu dai an san su waye munafikan sai ka bai kuma mallai yace waye yazo ne ne waye yazo ne ne ne ne ni to min halil Iraki maradu ala nifaqi ta ataba ma maliki sai da da fi da maliki hatta arsala al-ayat ya kada aya da gangan ala maliki sai man maliki sa la la kai kai ba haka Allah yake ba wa min halil Madina Allah ce yan Madina قال اوه في بلدك لا في بلد اتي منافقا عذرين فيك امام ما غيرنا فيك ذا جو ومن اهل المدينه هكذا اما الذين مرضوا على النفاق ما واتو سن واتو هورا da kansu abu samu na banki la ta alamu hum basan su ba na hanu la alamu hum mu ne muka san su ma'azubuhum marratayn za mu azantar da su sau biyu to amma wannan yan tsirari ne fa kan kuma ai wa mutan Madina hukunci wannan mutan Madina wato tsan tsaro masoyan Allah ne masoyan manzon Allah su suka taimaki manzon Allah su ne ansaru suna da falaloli da yawa kuma ba za ka kan har yau wannan alheri yana bin mutan Madina ba sai Allah ya hore ma ka je Ramadana da azumi sai ka je Umra da azumi za ka san har yau wannan alheri yana nan idan kai buɗe baki a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinci ne gashi nan kaman ba a so kamfanin nika kamfanin nika su za su zo su dinga shimfiɗa ledoji ai ta zuba yego da dabilai da abinci kala-kala gaba har fushi za har rike riga kaza a dinga yi kowa yana janka wajen su zaka zo kai buɗe baki kowa yana janka wajen su zaka zo kai buɗe baki wannan ko gobe ka je sai ka ga wannan har na sai ka dan ja haushi wani zubu wannan ya rike ka wannan ya rike ka wannan ya rike ka wajen ka za ka zo kai buɗe baki wannan abin da Allah ya gaya wannan alherin nasu hayyo yana nan amma an ka je garin manya in ka zo maka kuwa to ji Allah ya sawace ka siya dai da kuɗin ka ka siya da kuɗin ka saboda sun kori manzon Allah sallallahu su kuma wannan bala'in hayo yana bin su saboda sun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri su kuma mutan Madina saboda iyayen sun karbi manzon Allah hayyo wannan alheri yana bin su to kaka da cewa kuma an faɗi wannan shikenan manzon Allah ya ce hukul ansari min al-iman san mutanen Madina imani ne san mutanen Madina imani ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ثم يردون الى عذاب sannan yuraduna za a komar da su fil akhirati a lahira ila azabin azim zuwa azaba mai girma zuwa naru shi da wuta wa akaruna atarafu bi dhunubihim qanatu amalan salihan wa akaran sayyi'a wa akaruna da waɗansu kuma kaumun akaruna da waɗansu mutane kuma itarafu bi dhunubihim sun yi furuci da zunubinsu mina takallufi wato rashin fita din nan su bika da suka yi kada su amalan sun kwaba aiki salihan mai kyau wa huwa jihadun qabla zalika ya bubuwan su da suke tare da kai kafin wannan wa atrafuhum da wato furucin su da suka su ba su yi munafunci ba ba su yi ma ƙarya ba bi zunubin da zunubin su au gauda zalika ko wani wannan wa akara sayyi'an gashi kuma sun zo sun wani mummunan aiki yanzu kuma sun fita tare da kai mutanen kirki ne da to kuma yanzu ga yanzu sun bata sun yi wani aiki mummuna kuma sun ki fita da kai wa ta kallubu shine zaman su da kin fita da kai asallahu an yatuba alayhi wa'annan mutane da da suna da kyakkyawa yanzu kuma suka yi ɗanyi sun tibe din nan to asallahu ai ana kauna wajen Allah an ya tuba alaihim Allah ya tuba a gare su inna allaha gafurur rahim Allah mai yawan kafara ne rahimun mai jin kai ne allazina takallabu wa'anda suka fita yakin tabuka salatu asnadi Allah ya raba su gida uku sun zama sunfi uku ismun akwai rabo guda ɗaya na ba ku wannan su suka yi munafunci wannan munafikai ne kansa kumul lazina fadahatkumul ayatu sune wanda wannan aya ta kunya ta su al mutaqaddimatu da ta shige wa finkum akwai kaso guda ɗaya kuma raba su kuwa su yanzu wannan aya take faɗa khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sallahu an ya sallahu an yatuba alayhi to su wa'annan kuma su ne wanda suka suka ɗaure kansu bisa warin masjidi da ginshikin masallaci wa aka samu suka rantsi Allah ya illuhum ba wanda zai wato warware su illa rasul sallallahu alaihi wasallam falan ma ra'ahum rasul da manzo Allah ya gansu minhu abu lubaba akwai abu lubaba a ciki qala man haula'i manzo Allah ya suwa yau nan kuma qalu sai suka ce qaumin takallabu an jaishi sune wanda ba su fita sun bi ka yaki ba wa rabadu anfusahum ga su sun tattaure kansu wa qalu la ilaha illa anta ba wanda zai kwance su sai kai aka saman nabiyu sai manzo Allah ya rantse annahu la ilaha ba zai kwance su ba illa idza amarahu Allah sai dai Allah ya hori a kwance su Allah ya gafarta musu babban kauro fi sawayi kika wanzu daure tauraru a cikin ginshikan masallaci a kana da lafiyin hadi la ayata har wannan aya ta sauka wannan aya ta sauka ya aya take wa akaruna atarafu bi zunubihim salatu amalan salihan wa akara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim to har wannan aya ta sauka to shi da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara annabi sai manzo Allah ya horo bi allin da a kwance su kawul da a kwance su fa a taulin rasul suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce karajna min amwalina wato saboda wannan duba da Allah ya mana duk mun bar dukiyoyin mu mun bawa Allah duk wani abu da muke da shi mun bawa Allah in gonaki ne muke da shi mun bawa Allah ko me da duk da wanda daga dukiyoyin su ko raƙuma suke da su ko tumaki duk suka ce sun bawa Allah jami'an gaba ɗaya tawbatan lillahi dan duban mu ga Allah qala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yace ma amara lillahi bi akaza amma Allah bai ce an karba ba ni dai Allah ya ce ya tuba mu ku tafi kawai amma Allah bai ce an karbi kuɗin ku ba duk gaba ki daya فنزلت هذه الآية سيولنا آية تسوكا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سيولنا آية تسوكا الله يتعبا كما تند تكا ما ذكر يا رسول الله كت كرت يا رسول الله من أموالهم دقا دوكيون صدقة كرت يتبع ما صدقة شكينا كربا ومسلمين tutahiru sai ka tsarkake su da ita haka ake so idan wani abu ya jawo ma ka kasa ga Allah to yanzu wannan abin ya zama ma shaidani yanzu rabu da abin gaba ki da haka ahlul lahi ba dole bane wannan mukami ne na manya amma haka ahlul lahi suke duk abin da ya jawo musu shi suka saba Allah da wannan abin sai su rabu da abin din gaba ki da to yanzu saboda su zauna cikin dukiya saboda dukiyoyin nan ne suka jawo musu suka saba Allah to yanzu suka ba Allah din gaba ki da to kullum amwalihi ya rasulullahi daga dukiyoyin sadakatan sadaka ce su kashiruhum sai ka tsarkake su ga wannan sadaka in wasu zakiyin ka wanke su biha da ita min zunubin daga zunubin su fa akaza su lusa amwalin sai manzo Allah ya raba dukiyar ta su gida uku sai manzo Allah ya karbi daya a ciki sai manzo Allah ya raba dukiyar ta su gida uku sai ya karbi daya cikin uku duk mutum yace ya ba da dukiyar sa duk gaba gida to in sai a raba ta gida uku to sai a karbi guda daya sulusi to sai in dai ba shi da lafiya yanzu wannan hukunci kuma sai in ba shi da lafiya mutum ya ci kyauta ya ci komai sai da ya ga ciwon ajali sannan kuma ya soma nishi na ba da dukiyoyi na duk da Allah ga wajen ta a to magata suna nan sai shari'a ta raba dukiyar gida uku to sai a ɗau kashi guda ɗaya duk abin da za a sai a kashi kashi biyu ba a bawa magadansa duk gaba gida amma mutum yana da lafiyarsa da hankalinsa da komai duk abin da ya ba to wannan za a iya karɓa sai na baka yayi wannan kuma manzo Allah ya karɓa sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yake a kullin amwali hiri da ya rasulullah sadaka sadaka sadaka ce ta hirun da zaka tsarkake su da ita wato zakihi ya ka wanke su da ita ka tsarkake su da min zunubin daga zunubin su fa aka da sulusa sai manzo Allah ya karbe cikin uku na amwalihim dukiyoyin su wata sadaka biya manzo Allah ya sadaka da ita wa salli alaihi kai addu'a gare su ya rasulullah ud'u lahum kai san addu'a a gare su إن سل- إن صلواتك sakanun lahum addu'o'inka ya rasulullahi in kai wa mutum addu'a ya rasulullahi sakanun lahum rahama ce gare su ka neman musu rahama ya rasulullahi in musu addu'a ya rasulullahi wakila ila aka ce addu'an manzon Allah ta ma'aminatin nutsuwa ce bi kabuli taubatin yanzu idan ka karbi zuciya ta su kuma kace Allah ya salati a gare su yanzu sai su ji daɗi su san Allah ya gafarta musu kenan والله سميع عليم Allah ne ji ne kuma alimun masani ne a kalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya riki sulusa amwali in ɗaya daga cikin ukun dukiyoyin su wata sadaka biha sumiyal malu allazi yunfiqu dukiyar da aka ciyar da ita dan Allah an ambace ta sadakatun sadaka ne da aka sa masa suna sadaka li dalalatin ala sittil munfiqi wai dan ita ta nuna gaskiyar wanda ya baya daga sitiku ne gaskiya wai duk wanda ya bada kuɗin sa dan Allah wai ne gaskiya ne wannan ba da kuɗin da ya yi ta nuna mai da saboda kuɗi yana dan amfara a jikin rai kuɗi da rai ba a rabuwa wai har mutum ya iya kwato kuɗin nan a wajen ransa ya kwato shi ya bato yanzu wannan kuɗin ya nuna fitihi gaskiyarsa to sai aka sa wa kuɗin ma sadaka gaskiya daga siduku ne sadaka daga siduku ne ai ala fitil mulki abu ta gaskiyar wanda ya bayar din nan الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يتجاهد أمس الله أمره الله تبارك وتعالى ألا يقول أن يأخذ من أموال الصحابة يكربوك دون صحابي صدقة صدقة تتجيرهن دون تفرق كيس وتزكيه كوين كيس بهذا إتا من ذنوبهم دقلنا قلت وأمره ألا يقول من ذا الله بالدعاء يبين إن الدعاء لهم كصحابي سنة وأن يصلي عليه صلاة أجلس شيني الدعاء إذا ما وأن يصلي عليه يبين إن صلى أجلس إذا ما في إذا سن متو وصلي عليه ko kuwa ta tahiruhum wannan abu ko salli alaihim kai sallah gare su ma in sun mutu fa kana idza atatu sadaqatu idan sadaka ta zo manzon Allah min ali fulani daga mutanen gidan wani ya kulu sai manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali fulani Allah kai salati abu sa ali fulani kamar yadda sadaka ta zo maka daga mutanen abi ausa manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi ausa Allah kai salati abu sa mutanen gidan yan gidan abi ausa inna salawatika addu'o'in nan naka sakanul lahum da'awatuka addu'o'inka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga sahabbanka da al'umman manzon Allah ma duk gaba gida ana so in ka samu wani bawan Allah mutumin girki ka nemi ya ma addu'a sai ka ga albarka addu'an nan ta duk gaba gida kar a dinga hana mutane su dinga neman addu'a mutanen girki abinda ake azawa ba wani mutumin girki wai da wannan ko ayo kansa addu'a ko ƙarya ne wannan kai ai ka ta san bakin wani ya fi ka ya fi naka ka haɗa bakin mahaddaci kullum yana karanta fata bakinka na ashare ashare a ɗan haɗa wayan su yan addu'a ya ce kowa ya dinga wa kansa addu'a ya ce na na ka muka ta talauce duk gaba gida na ka muka talauce duk gaba gida ka samu wani mutumin kirki ka haɗa abokai masa ya ma addu'a sai addu'a ta bi ka tafi ƴaƴanka ma tafi iyalanka ma duk gaba gida to sakalin lahu addu'anka wato nutsuwa ce gare su ko kuwa wato rahama ce gare su aw salawatuka ko ka sallolinka iya salatul janazati wannan kuma ita ce ta nuna wato shari'ar sallar jana'iza idan ashe nazalan fi salatul jana'iza kuma wannan aya ta sauka tana nuna sallar jana'iza warada labari ya zo anna adama adamu alaihi salatu wa salamu lamma tawfa yayin da annabi adamu ya rasu nazalatul mala'ikatu sai mala'iku suka sauka daga sama wa gasalu suka wanke adamu wa kafanu suka yi man likafani wasafu suka yi sahu a gaban annabi adam li salatu dan sallah wa amaru shi ita suka ne hori ɗansa annabi shi isu waladahu ɗansa an yi salliya imaman yayi sallah shi ne limami fasalla sai annabi shi su ya shiga gaban su adamu kuma yana kwance yana gaban su sai ya sallah fakabbara sai shi su ya kabbara talatin na takabiratan kabbara talatin wadda tuna aka binne annabi adamu قالت الملائكة sai mala'iku suka ce hadi sunnatukum to wannan aikin ku kenan fi amwatikum cikin matattun ku yan adam duk in mutum ya mutu to ga yanda za ku yi masa bukari ya fitar da wannan ko na anas salatu abi auka wannan wannan ruhul bayan ne ya faɗa fa bakiyat salatul janazati sai sallar jana'iza ta wanzu sunnatan wannan sunna ce fi zalikal waqti tun daga wannan lokaci ila waqti na hada fa ala hada idan muka bi wannan karatu laisar kafatan bi hadhihi al-ummah ashe sallar jana'iza ba ta al'umma annabi ce kadai ba duk al'umma tun daga adamu ake sallar jana'iza wa warada labari ya zo annar rasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaban mata duk mutumin da ya mutu min al-muslimina daga musulmai wa salla alaihi salatu suqufi ma fi ma salla har suka kai sahu uku sahu uku ya ma salla duk dan adam da duk musulmin da ya mutu in sahu uku suka yi ma salla shafa'ahumullahu fihi wannan sahu ukun Allah zai ceci wannan gawar a cikin su. Allah ya ba wa wannan sahu uku ceton wannan gawa gafara lahu Allah ya gafarta masa. Tirmidhi ya fitar da wannan. Da haka ake so idan an zo an yi sahu za a yi wa gawa sallah a raba sahun ko da ko da ƴan mutane goma ne to a raba goma uku uku uku a yi sahu uku. A raba uku uku uku a yi sahu uku. To sai Allah ya gafarta masa. Wa waraka hadisi ya zo man mata duk mutumin da ya mutu wa sallallahu alaihi ummatu jama'a suka yi masalla arba'una mutum arba'in suka yi masalla min al-musulmi daga musulmi shafa ubi su ma sun yi ceto a cikin sa Allah ne rahama ne wannan lissafi ya fitar da shi da Ahmad bin Hanbal masanadun su duk sun fitar da wannan duk wanda ya mutu mutum arba'in suka yi masalla a cikin musulmi shi ma wannan Allah ya cece shi a ciki in gode Allah mutum ya ta alheri ya zama yana da mutane da ya mutu mutane ba adadi su su yi masalla sun ce sun yi ceto a cikin sa kai haza saboda haka yutlabu ake nema idza kana aljamu aqalla idan ma sallan yan kadan ne ba su kai ma 40 na mutum 40 din ba idan sun kai mutum 40 ko sun ɗaya ne ba so mai sun kece shi to idan ba su kai 40 ba to shi kenan a mai da sahun guda uku ka annahum yunashidun Allah kamar su ne wa Allah ma giya ne jigina ka fi salat sububin Allah mun zo ma a cikin sahun uku na zahiri kenan ko to fa ashfa'ana bi akina Allah ka kece mu cikin dan uwan mu wa aza wannan kata kafirul kuɗa ilal masjid kaman karanta tafiya ne labari ya zo waraka hadisi ya zo anna kullu kadwatin li ashra hasanatu cewa wanda masallaci ya man nesa ladansa ya fi nesa saboda kowane taku lada goma to kowane taku lada goma sai dai wanda ya kaunata wajen Allah in kai wa Allah kyakkyawan zato ko daga ɗakin ka za ka je wa kafa cikin masallacin ma sai Allah ya baka lada da yawa kai yanzu sai mun kalbi kake yi tafiyar zuciya kake ce to Allah dai na mun fito dai dan Allah dai Allah mun muna neman falalan nan taka yadda ka ba wanda ya tafiya da yawa mun za ka iya ba mu masu yan kaɗan shi kenan kai ma Allah zai baka da yawa to ta haka in mutum ba su kai arba'in din ba ma ko goma ne sai a raba su sabo uku su ma da wannan kyakkyawan zato sai Allah ya yi wannan to to fa ba'dul musallina to haka ma sallah ma sai ka fa'alu yakan yi fatan alkhairi fi haza a cikin wannan wa yatawassau ya yalwata wa yuqasiru ka dawati bi yuqsira min alkhairi ko da tafiya ta sai ka sai ga alherin sai yana da yawa fa taqsimul jama'ati raba jama'a ko in ba kai arba'in ba idza kanu qalilun an kadan ne ala talat sukufin zama sahu uku su wa mutum sallar gawa min hadal babi a wannan babi wa salla alaihim kai salati a gare su inna salawatika addu'o'inka sakanun lahum rahama ne gare su wallahu samiu alim man salla alaihi arba'una ga shi hadisi ya zo duk wanda mutum arba'in suka yi masa sallah Allah ya gafarta masa wa man salla alaihi salatu rubin duk wanda sun uku suka yi masa sallah Allah ya gafarta masa li anna jama'atan domin jama'a ka hadi jama'a in ta kai arba'in la ta kalu ba za ta wofanta ba min waliyin lillahi ta'ala dole sai an samu waliyin Allah a ciki dai jama'a ta kai arba'in ba shakka sai an samu waliyin Allah a ciki shi ko waliyin Allah in yi ma sallah kan Allah ya karɓa kuma Allah ya gafarta masa to da haka in mutum arba'in suka yi ma sallah to shi kenan Allah ya gafarta ma to in ko ba su kai ba to a raba sahu uku yanzu ita kanta hukun ma wata daraja ce da ita hukun ma wata daraja ce da ita kuma haka manzo Allah ya baka hukun ma wata daraja ce da ita to su ma hukun nan sahu hukun nan suka yi ma sallah shi ma Allah ya gafarta ma shi ma wani kuma daraja ce daga Allah wa man salla alaihi salatu sufufu to wanda sahu uku suka yi ma sallah li'an to shi ma kuma shi kenan Allah ya yi mar haka والإنسان أن أدم إذا كان حيا إذا أن أدم ينادى لي لا يصلى عليه لا أي ما صلى أن أدم ينادى لي إذا أن أدم ينادى لي لا أي ما صلى ولا يصلى إليه لا أصلى إذا أجريش kakka zo gaban ɗan adam kan yana zaune ka ce za ka yi sallah ya zama gabas ɗinka duk wanda ya leko sai ce kana bauta masa kuma ba a yi kuma shi ma kamar ya yi wa kansa mugun fata kenan kamar ya ce za ka yi masallar gawa ne amma ba wai mutum yana zaune yana wuridansa a masallaci ya juya bayan sa ba yana kallon gabas kai kuma ka zaman so kai ma ka kallo gabasin amma in an tafi an tafi za ka iya zuwa kansa ba wannan ake nufi ba a ko mutum yana zaune ko yana kwance ko yana waye ka zo sai ka dan sa wani abu tsakaninka da shi ka sa sutura tsakaninka da shi saboda ba gawa bane wannan mugun fata ne kamar ba gawa bane ba yau dan adam mai rai sallah ba yau abu yanzu yanzu da mutane za su zo shigewa ta bakin titi su ga mutum a zaune kuma an kewaye shi kuma an yi sahu sahu kuma an ce Allah akwai me za su ce eh ana bauta masa ko za su ce amma yanzu mutane suka suka ga kuma ga makara ga gawa kuma an kwantar da ita kuma an shiga gaban ta kuma an ce Allah akwai me za su ce Allah akwai Allah ya Allah wani ya riga mu gidan gaskiya Allah ya kansa Allah ya kyauta na mu zuwa saboda ba shi wai arifi ne nan shi ya kare ba shi da haka in an yi masalla ma shi kenan Allah aka yi kallon ma ba mutane ba sa yi sai dai a ce Allahu akbar ya riga mu gidan gaskiya Allah ya gidan sa amma kai kuru kuru ga ka ga ka a wani shi za a yi ma sallah a yanzu ba ya tashi a ce an bauta wani to da haka ba a yi wa mutum ba a san ba a yi wa mai rai sallah kuma ba a sallah zuwa gare shi wa idza mata amma idan mutum ya mutu sallahu alaihi sai a yi ma sallah fali hada saboda wannan kuma akwai wani sirri akwai wata ma'ana kuma mai ban mamaki Allah ya wura kuma wa manzon Allah salatu shi ma Allah Allah shi ne masalaci sallah dan da ba Allah ya kare shi cikin Allah duk abin da muka yi da shi Allah sai ce da shi a da shi kai yanzu ba shi aka ba Allah aka yi wa shi gaba innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yayi ji fa Allah sai Allah ne in kai yanzu shi Allah in yadda take Allah ne da komai sallallahu alaihi wasallam to to shi kenan manzo Allah shi ke ayi masalaci sallallahu alaihi wasallam da sabida wannan matsayi da yake manzo Allah shi kuma sa'atin salatu ala nabi sallallahu alaihi annahu domin zan Allah a final kalbi shine mafi karewa halitta cikin Allah ko a final wujudi shine mafi karewa samuwa ba samuwa kansa manzo Allah ya kare cikin Allah yayi nawafil khair yayi ta nawafil khair kwana yake sallah a Allah ya zama jinsa kuntu sambuhu wa basaruhu wa yaduhu wa rijluhu Allah ya zama jinsa da ganinsa da maganganunsa da komai in ya ɗebi ƙasa ya abu sai Allah ya ce ni na ni na watsa in ya gaisa da ka Allah ce jinni mai sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah yake ce shi man Allah ya kare falan ma fa na an kulliyati ya inda ya kare daga dukkan sa sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake inna Allah ubangiji wa malaikatahu da malaikunsa يصلون على النبي سنة صلاة كما الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كما في صلاة أجلش والميت متكي ما دام حيا مدي هنا على أيه فكأنه بشية فيه بشية كما أقول رجوع أجلش وإذا مات إن يموت كما صح يا إن كانت أن يصلي عليه أيضا أي صلاة أجلش لأنه بمنزلة الفانيك على رين الله تبارك وتعالى والمسلم مسلمين إذا مات إذا يموت يقتل في أوانكش ويقتل أيمان لكفن ويصلى عليه أي صلى عليه واختلف malamai sun yi sabani fi su take cikin jikin musulmi idan ya rasu hal najasatun shin najasa ne aw tahiratun ko tahira ce wakila najasu wani suka ce najasa ne dan ba su gane karatu ba wakila tahiratu wani suka ce tsarka ne wa dalilu dalili ala taharati kaunuhu yusallu an ce a wanke shi wa zai cika wanke kashi ala ka wanke kashi ka tsarkake shi ɗaure da kuma ko to amma ga shi shari'a ta ce a wanke masa ce kaga ashe tsarkake ne kenan yusallu ana wanke shi law kana najasin da najasa ne la yasufu gasalu da ba a ce a wanke shi ba li anna zatan najasati domin jikin najasa idza gusula ko an wanke shi mazdatu da ba su kara masa ba illa ta najasa kalan makalahu yayin da suka yi sabanin ki hararci cikin tsarkin sa wa najasati da najasarsa za a bihi ila babul masjid sai ake kai shi koban masallaci za a shigar da ita da wannan sabani da aka amma wayanda suka yi rinjaye cewa tsahiri ne sai a shigar da shi wannan ya tukuru bil masjid ala mazhabin malik abu sa mazhabin imam malik amma tsarkake ne wani suka ce dan adam musulmi idan ya mutu tsarkake ne sai dai idan mutumin ya ragwargwaje har ba a iya gane kamanninsa ya narke to wannan kuma ya zama najasa ya zama najasa wai duk da ya zama najasa din nan ba wai kuma ba za a binne shi kenan sai a haɗa shi da a binne shi amma lafiya kalau tsarkake ne sai gaban gida والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا بس سني بني أن الله شاء وبنجد هو يقبل التوبة shine mai karban tuba an ibadihi ga bayansa wa ya abudu sadaqati Allah shi yake karban sadakan ma ya kabalu sadaqati Allah shi yake karban sadakan ma wa anna Allah huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan tuba ga bayansa Allah ka tuba mana arrahim mai jin kai gare su wa safa sadaqata Allah ya sufanta sadaka ta salatata ausafin da sukofi guda uku. Kuzumin amwalihim Allah ya ce da manzon Allah ka rabu sadakokinsu ka annal akiza kamar duk wanda ya karbi sadaka manzon Allah ne uwar rasulu sallallahu alaihi wasallam yanzu a wannan aya manzon Allah shi yake karban sadakoki wa qala huna a wannan aya kuma Allah ya ce inna Allah ya'kulu sadaqat Allah ne mai karban sadakoki yanzu kuma a wannan aya Allah shi yake karban sadaka ka annal akiza kai ka ce mai karban sadaka huwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne wal mushahadu hissan mu ko a sarari wanda muke gani yana karban sadaka waye muke gani yana karban sadaka talaka almajiri ko da talaka amma saboda girman sadaka ko ka saboda girman almajiri yanzu shi din nan rikici ne Allah ya ce shi yake karban sadaka Allah ne yake karban kayan da kansa ko kai ka ga almajiri ne amma Allah ne yake karban sadaka da kansa kuma Allah ya ce manzo Allah ya karba kuma manzo Allah ne yake karban sadaka da kansa annal bakira cewa talaka huwa allazi ya'khudha mu fa'idan mu talaka ne yake karban ta ko ko almajiri ne yake karban ta alfakira nushahiduhu talaka muna kallon sa ya'khudhu sadaqati shi yake karban sadaka ko almajiri shi yake karban sadaka wal qur'anu qur'ani kuma ya kula yana ga mana inna rasula manzo Allah huwa allazi akaza shi ya karbe ta aw Allah ko Allah ma huwa allazi akaza shi ya karbe ta almulku almulku muttasilun bil malakuti mulki ya sadu da malakutu abdi ya sadu da hamdu ka gani ko mu dai talaka muka gani ya karba mu dai almajiri muka gani ya karba amma kuma a take anan Allah ne ya karba annabi Muhammad ne ya karba sallallahu alaihi wa sallama saboda girman almajiri a sadaqatu inda ma ta tafa'uha sadaka yayin da zaka ba da ita yadul fakir a hannun talaka waka fi yadillahi a hannun Allah ta sauka kai ne kake gani a hannun talaka ta sauka amma a hannun Allah ta sauka wannan ma waka fi yadillahi da ta sauka a hannun Allah وقعت في يد الرسول تو hannun manzo Allah ta sauka ta abin da ya sauka hannun Allah hannun manzo Allah ya sauka ta abin da ya sauka hannun manzo Allah hannun Allah ya sauka sai mutum girman Allah ya kai girma fa har yanzu hannun nan nasa na Allah ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai da waka an fiye da rasul in ta sauka a hannun manzo Allah waka an fiye da Allah ta sauka a hannun Allah yadda Allah ya fauka aidihin saboda nafsin hannun Allah ne kan hannunsu yadda rasulu hannun manzo Allah ne hannun manzo Allah ne take hannun Allah tabaraka wa ta'ala hadal fakiru wannan talaka din nan maqamuhu sami maqamin sa mai girma ne muna son da ta arziki Allah talaka dai girma ne da shi hannunsa dai kaji ya kai wannan girma dai ko to mana ga ko kai ga girma yanzu hannun ka ya zama na Allah in ka zama ba ka da ko ɗari to su da haka dai Allah dai Allah dai Allah ba ba mu sai ko sai a yi ta zikiri dai har a yi ta nawafin da kai ko بنوافل الخير يكون أتاهم فإذا حفظته كنت سمعه الذي يسمع به ويأتي ولا تنوى الله كرى عزك يكون في حتى نوافل الخير يكون تو فدي يجرم أنت لك دي أخي يجرم هذيك هذه عند مقام محمد حيث أن هذا الذي يقبل وأن الماجر الذي يقبل سبك أنه دخل في يد الله كاشك أن الله تكون هكذا منه أتي هذا صلاة الفاتح لا تموت آمنا ثم كتاحن النام يا زمناك هذه رواية الفاتح إنك أنت السميع العليم بسم الله